أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya jinjina ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ne muke zama a wannan guri domin ƙaruwa da abinda Allah subhanahu ta'ala ya saukar da shi na ilimi Allah muna fata wannan aiki Allah ka sa ya zama karɓaɓɓe a wajenka duk wanda ya iso wannan guri Allah ka yi mai sakamako da aljanna ta firdausi da waɗanda ma suka taimaka yau a yau laraba ko a yau alhamis muna sha uku ga watan goma sha biyu zulhijja kenan shekara ta 1442 wanda yake yayi daidai da 22 ga watan bakwai julai kenan shekara ta 2021 da izinin allah za mu ci gaba da karatu na daura da muka fara da izinin allah a inda muke karanta waɗansu littattafai daga cikinsu akwai asali sabilu shafi wannan shine zai zama na uku zama na uku insha Allah ta'ala to a darasin baya mun ji ta'arifi da ya shafi a hakam na nunin sakina haka ne ko yanzu kuma insha Allah subhanahu wataala zamu tashi ne akan babu babu ta'arif a mun yi wannan babin ko babu akamil babu aka samun lamad ko to Allah ka samu dace to malam ya ci gaba da cewa baiti na 39 wallamu ta'rifiyatun asliya ismiyatun fi'liyatun harfiya lam malamai sun bibiyi lamun da suka zo a kalmomin alkur'ani da suka zo a cikin kalmomin alkur'ani ta kula da shin lamun da aka sama waɗannan kalmomin na asali ne koko ba na asali ba ne ma'ana shin an yi ziyadansu ne koko ba ziyadansu aka yi ba to shi ne sai gano cewa akwai lamun lamun guda shida kamar haka na farko akwai kamar yadda malai ke cewa wallamu ta'rifi tun akwai lamun ta'rif idan ka ce kitabun kaga na kira ne ko in kana son kamar shi ma'arifa sai ka ce alkitab to waccan nan lamun da ana ce mata al-tarifiyya ko kuma allam at-tarifiyya bisa ga dai sabanin malamai da suka yi wadansu sun tafi akan kaman Khalil bin Ahmad al-Basri al-Farahidi ya tafi akan alif da lam sunni adatu tarifi innama wa innama zahaba sibawihi tilmizuhu cewa lamun din ita ce adatu tarif harina cewa wa alatu tarifi alfa man yurid ta'rifa kibdi mubhamin qalal kabad jazakumullahu khaira to akwai lamu ta'rif sai kuma akwai lamu asliya akwai lamun wacce tana daga cikin asali na harufan da aka gina kalma da su kamar ka ce sultan sultan sultan ita wacce nan lamun din lamun ce ta asali da aka gina kalma da ita kafin mu ci kafin mu ci gaba ita wancan lamun din da muka ji ta alkitab alkitab almadrasa alhajj ana ce mata lamun ta'rif ko masha Allah kuma za'ida ce za'ida ce fil kalma domin zaka iya rabata da kalma ka ce kitab za kuma ka iya cewa alkitab sai kuma lam asliya kaman sultan kaman me kenan kuma kamar misali sultan na kaman mulk jamil kaman na ban ji gaba al alsinatukum jazakumullahu khaira lisan ko to ita wacce nan lamun din mu kiyaye da kyau ana ce mata allamul asliya kamar yadda malam ya kama nan ana kuma ce mata lamul bunya lamul bunya ma'ana tana ɗaya daga cikin huruf allati tarakkabat alaiha alkalima mun fahimci wannan ko lamul lamul bunya ko kuma binya lamun wacce ta aka gina kalman da ita sultan alwan alsinatukum sai kuma ismiyatun akwai lam wacce ake ce mata lam a wacce akan same ta a cikin suna har ila yau dai kaman a sulhu bambancin da wancin ta baya lam asliya ita ce wacce aka same ta a cikin sunaye kaman alf kaman alwanukum kaman alsinatukum akwai kuma lam ismiya lamun sakina ce wacce takan zo a tsakiyar suna kaman sulh wa sulhu khair kaman mulk kaman khalq sai kuma fi'iliya lamul fi'il liyun fiqzu sa'atin min sa'atihi ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق sai kuma lam harfiya ita kuma lam harfiya ita ce wacce aka same akan same ta tazo a harafi kaman wanne kenan kaman lamu bal kaman lamun na afwan lamu harfiya ko to a na wuce a kalma na wuce wata kalma da fi'iliya ko akwai kaman kul kul lamun ce fi'iliya kaman kuma mene kaman kul eh mun faɗo kul kaman sal ala saka da alheri sal bani isra'ila kama dinahum min ayatin bayna alhaakum takathur fa alhaakum lamu ce iji ce filiya ce ko to Allah saka da alheri sai kuma lam harfiya wacce akan same ta alama lamahal da kuma lamubal waɗannan su ne anwa'ul lam guda shida to malam sai ya ci gaba da cewa falamu anza falamu alza idatun fil kalima wahya atat muzharatun wa mudgama falamu al kaga lamu al za'idatun ita ba ta daga cikin harufan asali na kalma an yi ziya an ƙara ta ne kawai fil kalima a cikin kalma kamar yadda kusan akwai prefix ko da suffix to ita tana ɗaya daga cikin prefix na larabci wahaya a tad muzhara ita lamu'al ta zo a cikin alkur'ani ana izharinta ma'ana akwai wacce ake izharinta kamar allamul kamariya kenan wa mudigama sai kuma akwai lamun ɗin da ake idigaminta kaga wacce wacce kenan allamun shamsiya wadih ko fa udhirat qabla bigi hajjaka wa khaf aqima wa udgimat fi ma khalaf fa udhirat ana yin malamun za'ida da takan zo a farkon suna izhari kabla gabanin mana idan an sami ta zo gabanin ɗaya daga cikin waɗannan harufan guda goma sha hudu ibigi hajjaka wa hafa kima wa udigimat ana kuma idigamin lamun ɗin fi ma khalaf abinda ya saba ma waɗannan harufa sai za su na kam da shafcin karsama kamar yadda mu gani jiya ko ga sunan ma ثم صل رحما تفضل دانعم دع سوء ظن ذو شريف للكرم نجم فسر جيكو وسمي ان اظهرتها قمريه وسمي ان ادغمتها شمسيه تو وان اظهرتها idan kai izharin lamun din sammi kamariya to ka kira ta allamul kamariya wa in adgamtaha in ko kai idgamunta sammi shamsiyatin to ka kira ta allamul shamsiya jiya akwai wani abu da ban fito da shi ba game da lamun da game da kalman gatid gatta ya yi min shari ko fi'il madin me mudari'in shi ya gittu da idigami jamil jaddan me amarin shi Allah kai mana gafara ina jin mun tafi kan gatti gatti fi'ili amri ne na gatta yu gatti shine gatti kun gane gatta ya lullube ko ya rufe wani abu mudarinsa yu gatti motal ne kalmar sannan kuma gatti shine fi'ili amrin to menene fi'ili amrin na gatid ya yi shari ko ka ce gutta ko ka ce ugutut ya yi daidai kaman kaffa ya kufu kuffa ko kuma ukfuf kaman halla ya hullu hulla ko kuma ka ce uhulul duk an samu liga guda biyu za ka iya zuwa da shi da idigami ya amuri fili mudha'af za kuma ka iya zuwa da shi a kaifakinsa to bisa ga munasaba tunda akwai karin hutu ko kowa ya je nemo a tofatul wardiya insha Allah ta'ala muna fatan sati mai zuwa da ita zamu ci gaba sai kuma waɗannan littafan sarfu da neman magana su za a fitar da su ne ba za a same su wannan gaskiya ba galibi tofatul wardiya ta nahau an gane ta ko kowa ya samu ta insha Allah ta'ala mu ita ma za mu duka mata magani cikin sati biyu da izinin Allah subhanahu ta'ala mu sami wani kaso na nahau shi man Allah da shekara mai zuwa kuma dai shirin da muka yi magana jiya za mu kira in Allah da daura na alfiyatu bin malik saboda kowa sai ya shirya Allah shi mana jagora Allah kuma ya samu na yi asa a duniya da lahira wala mu fi'ilin thumma harfin uzhira indal hurufi ma adala man wara wala mu fi'ilin ita kuma lamul fi'il kagan kashi na biyu kenan ko daga cikin aka samun lamad din akwai lamul fi'il to shukran wa azhiran asliyatan ka alifi ka alf lalurin waka ne ce alifi wa azhiran kayi izharin asliyatan allamul asliya lamun ta asali da aka tazo a cikin kalma kayi izharin ta kaman alifi kaman ka ce alf kun gane يمددكم ربكم بألف من الملائكة إلى أن كسائي ألف تولام دنن أصلية وهي مظهرة ومثل حسمية kwatan kucin ta ma akwai lam ismiya kaman mene kaman khalf kaman khalf وإذا لا يلبثون خلافك أو تقرأكما خلفك إلا قليلا خلفك اللام هنا مزهرة زامة إزهاري دابتكو ولام فعل إتما لام سننسي لام الفعل ثم حرف أظهرا سيكما لام حرف أظهرا دوكا سأنا مسي إزهاري عند الحروف وجن سورن وجن حروف الجائية ما أدا معنى بندا laman wara banda lamun da ra'un za a yi idigamin lamun cikin ra'un da kuma da kuma ra'un da lamun yarwanta ko? na'am wala mu fi'ilin sun maharfin uzukira indal hurufi ma a da lamun wara kaman ƙun rabbi zidni ilma kaman mene kuma na ra'un bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa ma qataluhu yaqina ka kullahum ka misalin kullahum zaka idgamin lamu ta farko cikin ta biyu to idgamin din wani iri ne kamil ne ko naqis kamil ne zai zama me yasa zai zama kamil li'annahu udgima zatul harf wa wa sifatul harf ma'ana udgimal harfu bi kulliya in ka ce kullakum kullahum la zatin nan da muke ji ta lamun ta biyu ce da kuma siffa ta lamun ta biyu ce saboda haka lamun ta farko kul ita an yi idigamin ta gabaki da kun rabbi wannan idigami shi ma za mu yi ko to idigamin wani irin nau'i ne kamil ne shi ma limaza su miya kamilan li'annahu udgima zatul harfi wa sifatuhu ma'an wa sifatuhu ma'an kaman balla kaga nan kamil ne ko barrafa'ahu Allah to barrafa'ahu Allah guda ne a cikin alkur'ani yan uwa inda aka idgamul lam arwayin habs lamun lamun lamul harf cikin ra'un guda ne ba su da zama ya kididdige su nam to gashi da mali ya gano su a lamu bal na lamu bal nake so in ce barrafa'ahu Allah makatul yuqina da wata kala bar rabbukum rabbus samawati wal ard allazi fatarahunna to akwai wani kuma na'am kalla bal rana amma akwai da sakatu ko to in baka sakatu ba kaga to su kenan eh so sai Allah saka da alheri qul jaa sannan kuma kai izharin lama a lafazin qul jaa waltaka amma waltaka lamu ta'rif ce ko ko lamul fi'l lamul fi'il ce bal waltaka kulna da bal taba'a zaka yi izharin su amma wannan riwayan bal taba'a riwaya ne waɗanda suke izhari dan akwai masu idgamu wancan nan lamun din to wannan game da wannan babi kenan sai kuma babu makarijul huruf kalmal makarij jam'i ne na kha- na na makhraj in aka ce makhraj shine mafita exit ko idan ka ce kharaja ya khuruju kana son ka maida shi sunan mafita ka zo da mudari'inka ya khuruju yawon din ka ibdalin ta ka maida ita mimun sai ka ce mene makharaj kaman khabaza ya khbazu sai ka ce mene makhbaz gidan biredi kenan to Allah ka samu dace na tamam zai dauki jalasa jalasa ya jilisu majalis amma shi wannan ya saba kiyasi na jin dumin shi a cikin lamitul afal ko na'am kamar masjid shi ma sajada yasjudu kiyasi masjid ya kamata ya zama amma kuma sai aka jazo masjid insha Allah dai darasin sarfa da zamu yi a gaba insha Allah ta'ala zamu samu karin bayani akan waɗannan gaskiya mu yi kokari yan uwa abin da yana cin lokaci yau na san wani na nan ya tara nama a gida luhum ma za a cin kenan to kar ka damu in kun aka tashi daga nan ka koma ka ci insha Allah ta'ala sati biyun nan masu zuwa duk zamu karike su ne kawai da dauran Allah ya sa muna ya sa'a to babu makharijul huruf babu akan mafitan harufa gashi na a rubuce zamu gani a allo ko mazahib malamai suna da salafatu mazahib wajen abin da ya shafi makharijul huruf amma kafin nan kun san makharij da sun kaskashi biyu ko akwai makharij amma ko kuma ko kuma mene khassa sune gababban furici guda biyar akwai aljawf akwai alhalq akwai allisan sai kuma ashafatan sai kuma khayshum sune places of articulation sannan kuma akwai makharij far'iyya to makharij far'iyya ne anan allo sune a rubuce mazhaban farko mazhabar khalil ibn ahmad al-basri al-farahidi wannan malami kusan duk wani wanda zai wani abu na ilimin luga da makamancin wannan to kusan gaskiya wannan sai ya samu kamasho Allah sa kamashi da alheri don shi ne fitar da makharijin huruf da sauransu to shi khalil ibn amr al-basri al-farahidi malamin sibohi ne shi ne ya bincika ya gano cewa makharijin hurufi far'iyya guda goma sha bakwai ne ina jin ya yi daidai da adadin da ya gabata ko jauf akwai ɗaya halk akwai guda uku lisan akwai goma sai kuma mene shafatan akwai mafita biyu ƙanana sai kuma kaishim akwai guda ɗaya sai kuma mazhaba ta biyu mazhabar sibohi wanda ke ɗalibinsa ne su sun ce jauf ba makaraj ba ne sun fitar da shi sannan kuma sai suka ɗauki harufan jau alifun sai suka haɗa shi da hamza a halk wawun sai suka haɗa ta da wawun wanda ke fitowa daga bani shafatain sannan kuma sai wani harafi ya'un ko sai suka haɗa ta da ya'un wacce take fitowa daga shajjirul lisan bayana wasatul lisan sannan kuma a lisan sai suka ce mafitan takwas ne sun ɗauki mafitan ra'un da lamun sai afwan ra'un da nonon sai suka haɗa ƙarƙashin mafitan lamun shi yasa za ga na goma na sa a nan ko? eh na mutu shukuran zai zama guda takwas ne adadin ya didi? bai daidai ba? to afon na kasan ne ko? a to amma adadin fa? daidai sha shida ko? to shukuran shukuran na kasan fa? sha hudu ko? a to ai ma yi daidai kenan to nan nan wannan su wannan sun cire joke ne kawai mazhaban su boyi mazhaban su kuturub da farra su ne suka cire mafitan ra'un da nonon sai suka hada su da mafitan lamun kawai watan da lamun da ra'un da nonon mafitan su dai ne kawai a wajen su to su ne insha Allah ta'ala so bisa ga mazhabobin guda biyu na siboyi da farra za ga babu joke duka saboda joke makharaj ne muqaddar da jauf da khanshum makharij dukansu kowannensu makharij ne muqaddar amma sauran makharij din makharij ne muhakkak kaman halq kaman shafatan kaman lisan makharij ne makharij ne muhakkaka an ce mu musu makharij ne muhakkaka saboda kowane harafi zaka ce ga inda yake fitowa ya zama makharij muhakkak amma jawf alif da wawun da ya'un suna fitowa ne daga jawf to amma da ka wani wani sashi dama ko bangaren dama ko hagu kaga yadda idan ka dauki ba ba zaka ce yana fitowa daga mene batinin shafa ko shafatain to kaga wannan makarji ne muhakkak kaga idan ka dauki ta ta ai kaga an san ga inda ke fita ko juz'un muhaddadun to wannan ya zama makarji muhakkak amma gunna innakul tana fitowa ne da khashum to amma ta wani bangare ba wanda zai gaya maka to wannan ya zama makarji muhakkak kaman jauf a afwan muqaddar muqaddar shukran kaman jauf kuma shi ma alifin da wawun da yawon suna fitowa daga jauf ne to amma daga wani bangare lam yi tahakkak saboda haka sun zama jauf ya zama makaraj mukaddar da jauf da khayshum makaraj ne mukaddara sun kuma mahakkaka to shine ibn al-jazari shaykhul kull wa imamul kull in ka jance shekul islam wajen kira'at to ibn jazari ne bayan ya zo ya bincika waɗannan mazahib din sai gano mazhabar khalil shine yafi karfi da hujjoji shi yasa yake cewa cikin jazariya makarijul hurufi sabata ashar alal ladhi yaftaruhu man iktabar takadirin bajin shine alama ala man iktabara alladhi yaftaruhu Allah ka sa mu dace to malam ya ci gaba da cewa ikhtalafal qurra'u fil makhariji alama zahiba alama zahiba salasatin taji ikhtilaful qurra malaman qira'a sun yi kare juna ilimi fil makhariji dangane da adadin makharij wani iri makharij amma koko far'iyya makharij far'iyya ala ala salasa ala mazahiba salasatin bisa ga mazhaboba guda uku taji ko kuma ka ce taji ala ala mazahiba salasatin ikhtilafi kare juna na malamai ya zo ne bisa ga mazabobi guda uku fahaya inda kudurbin arba ashar fahaya arba ashara inda kudurbin mafitan guda goma sha hudu ne a wajen malam kuturub wa inda kun san kuturub shine dragon fly dragon fly irin dan kwaran nan wanda za ga yara suna dan daura mishi igiya sai su rinka jin shi yana sama yana suna jawo shi kasa ina irin ciyawan jinka din nan ciyawan jinka inda take ciyawa mai tsawo haka to za ka ringa ganin shi a gurin yana da fuffuke haka amma yana da dan wani abdomen mai tsawo haka jiki mai tsawo shine kuturu to sun ce malamin saboda wala yathbutu shi yasa aka samu shi wannan suna wannan tsutsun kuturu to sun dai yi aiki Allah saka musu da alheri wa inda sibawahi sita ashar wa sita ashar inda sibawahi shi malam sibawahi ya taba akan makaricin guda goma sha shida ne wa mazhabul khalil wa ibn al-jazari kaddaraha bi saba'atin wa ashara malan ibn jazari da shida khalil bin ahmad al-basri al-farahidi sun tafi akan cewa mazahib makharitin far'iyya guda 17 ne wa huwa alladhi jara alayhi al-ana mu'zamu man yujawidu al-qur'ana wa huwa alladhi jara jara al-ana alayhi ko kuma huwa alladhi jara وهو الذي جرى مؤذم من يجود القرآن عليه الآن kuma wannan shine mazhaba ko ra'ayin da mafi yawancin malaman Qur'ani suka tafi akai mun gane ko mu'zamu mafi yawanci ai galib mu'jamu man yajawudul qur'ana mafi yawancin malaman da suke a suka kware wajen rera karatun Qur'ani ko kuma sanin Qur'ani yanda ake rera shi din malaman ulama ahlul ada ko kuma ulama tajwid sun tafi akan mafitan harfin guda 17 ne kanana to ina suke ga sunan za su kama ni dalla-dalla faljaku makaraju hurufin maddi indan khalili sabitun fil addi faljauf jauf makaraju hurufin maddi nan ne mafitan harufan madda indan khalili a wajen malin khalil sabitun fil addi wanda yake tabbatacce ne wajen lissafi in kun lura sauran mazababin guda biyu duka babu jauf a wajensu askata ku ko za mu ji insha Allah wala kharani wala kha, wala kharani askatahu haka ne wala kharani jawfa askatahu wa akhrajal hurufa min siwahu to sai ka ce wala kharani sauran malaman guda biyu sibohi da farra aljawfa askatahu shi jawf sun cire shi ba ma ba mafita bane a wajen su saboda sun ce makharaj ne muqaddar to ya za a yi lissafi akan abin da yake muqaddar saboda haka su ba mafita bane a wajen su sai suka wazza a shi a sauran mafita din kamar yadda muka bayani wa akhrajal hurufa sai suka fitar da harufan jawf din min siwahu daga wani mafitan jawf kamar yadda muka gani lisan ko falhaqu min aqsahu hamzun ha'u min waslihi yakhruju aynun ha'u falhalq kaga gabar halq mafita na halq hamzun ha'un akwai harafin hamzun da ha'un min aqsahu suna fitowa daga aqsal halq dama sun kasa shi kashi uku akwai jaha ko yanki mafi kusa da kirji nan ne aqsal lisan ko akwai a na'am aqsal halq shukran akwai a a akwai kuma ha ha inda zaka gane cewa suna fita daga nan ne ka taba hannunka nan wuyanka can karke inda yake mahaɗa da ƙirji ka faɗi ha ha a a za ka ji motsi yanzu inda ya bushe ne ya zama jama'ad za ka ji ya motsi a shi kenan kaga ba su fitowa ta nan kenan so wannan yana ɗaya daga cikin abin da za mu karantar da yara su gane cewa eh lalle harafi kaza na fita ne daga wannan particular portion din ku sa hannunku a gurin kana ji ya motsi to nan ne mafitan wani abin da kuma za mu kula da kyau guri daya bai fitar da harafi dole sai da taimakon wani harafi wani wani mafita watan al-makhrajul wahid la yasau fi ikhrajil harfi wa inna ma yakunu ikhrajul harf min makhrajaini shi yasa zaka ji an ce mafitan harafi kaza min wasatil lisan ma'a ma yuqabiluhu min al-hanakil a'la upper palate mun bincin nan ko laraba suna cewa al-yadu la tasfiqu wahdaha hannu ɗaya bai ɗaukan jinka shi ne tasfik tafi ko? ta amma ma'ana hannu ɗaya bai ɗaukan jinka a tree cannot make a forest su kuma masu turanci to Allah ka samu dace ta falhalku min aka sahu hamzun ha'u ha a min waslihi ya khurju ainun ha'u sannan daga tsakiyarsa kuma harafin ainun da hawan suke fita in ka sa hannunka a tsakiyar makogaro daidai kan tulluwan nan ka ce ha ha a a ba za ka ji na motsa ba shi kenan gaga wannan shahid ne washe da shahidun min ahliha to Allah ka samu dace wal gailu wal kha'u bi adna al halqi wal kafu min aqsal lisani fawqi wal gain harafin gainun kuma wal kha'u da kha'u bi adna al halq suna fitowa ne a sashin farko watan farkon wuya kana fada gha gha gha sai dai fa in ka ce ga ba zazzagiya ce ka fada sai dai zanto gha gha za ka ji yana ɗan tilla sama ko sannan kuma sai harafin wanne ne kha madalla bi adalal halk su suna fitowa ne daga halk kenan halk makogoro sun kasa shi kashi uku esophagus ko akwai awwalul akwai adnal halq hamzun ha'u akwai wasatul halq ainun ha'u akwai kuma aqsal halq shine Allah ya saka da alheri na to to hamzun ha'un shine da aqsal halq ko wasatul halq kuma ainun ha'u gainun ha'un kuma adnal halq ko to Allah ya saka da alheri watan kun ga makarijin nan ni fa ina kanin su kamar Najeriya ce da local government din ke cikin Najeriya su ne kawai ba Najeriya da state sai local government kai kanka kai ne Najeriya kun gane makarij amma manya manyan gababan mutum guda biyar su ne state kananan mabitan su ne local government shikenan kawai cikin sauki ta Allah ka sa mu dace walqa to yanzu ya gama da ya gama da mafitan halk yanzu kuma zai tafi mafitan lisan ne yanzu za a je halce walƙafu min akasar lisani fauki idan ka yi ije halcenka kamar haka maɗaukar halce ne nan sun kasa shi kashi uku akwai ra'asul lisan akwai wasatul lisan tsakiyan kenan sai kuma akasar lisan to daga nan akasa ɗin wajen tushen halce akwai harafin kafun da kuma kafun walƙafu min aqsal lisani fawqi walƙaf sannan mafitan harfin ƙafun min aqsal lisan yana fitowa ne daga aqsal lisan tushen halci fawq saman mafitan mene saman mafitan ƙafun walƙafu min aqsahu ay min min tahtihi kafin kuma na fitowa ne da ka a ƙasar lissafin ma'ana ƙarƙashin mafitan kafin to a nan ibn jizri kamar ya fi fasaha ko ya ce summal kafu summal kafu afwan adnahu ghainul kha'uha wal kafu asfal wal kafu aqsal lisani summal kafu asfal ko kun sa abin da yasa kamar shi wannan fa baiti ɗaya ne za mu ɗauka walƙafu min aka san lisani fauko kama a ce mu ɗauki nan sadurul baiti ne walƙafu min aka sahu aimin tatihi kaga ajizul baiti ya fito kaga baiti ɗaya kenan amma shi ibn jazari fa kaga ya takaita shi ko to kamar shi kaga ya fi fasaha sannan kuma a nan a farkon baiti ma shi wannan ya fi fasaha ya kama na mazahibul ulama ko amma ibn jazari ya kawo to Allah ya saka musu da alheri shi yawa shi sai za mazafinsa kawai ya fito da shi ai shi sa baka ji ya ma ce da ya ma tabbatar mana cewa ya bincika ya gano sannan kuma ya zaba alamanik tabar ga wanda ya bincika allazi yaqdaruhu wanda kuma shine ya zaba to Allah ya ji kansu Allah shi musu rahma na'am wal kaf wal jimu washinu wa yamin waslihi jimun da shinun da ya'un suna fitowa daga tsakiyan halce na'am wa makarajin dodil kullin nasi min hafatin lisani wal adrasi wa makarajin dod mafitan harfin dod likullin nasi ga dukkan jama'a min hafatin lisani daga gefe ne na halci hafa janib bi mana wal adras da kuma gefen waɗannan haƙora manya-manyan dinnan waɗannan premolars premolars haƙora suna da mahimmanci wajen taimakawa wajen fitar da haruffa wa in kana halce shine gaban da ya fi kowace gaba a cikin jiki aiki wajen fitar da haruffa domin a halce kawai akwai haruffa guda goma sha takwas mafita guda goma haƙora suna taimakawa ne wajen datsa iska da makamancin wannan ka kamar misalin hurufin safir sod sod sod haƙora suna taimakawa idan mutum yana da wushirya ko kuma yana da gibi a nan haƙorin da ke gaba ɗin nan sanaya ɗin nan incisors babu ɗaya to za ga yana samun matsala wajen fitar da waɗannan harufan sannan waɗannan ma molas ɗin nan su ma suna taimakawa musamman wajen dod idan har ya zanto gefen halcin ya samu matsala kamar a ce wata jijiya ta takura ko makamancin wannan ko haƙorin to shi ma za ga akwai an samu matsala to allah dai shi ke da kamala wa makarajin dodil kullin nasi mai hafatin lisani wal adrasi to wane ne ko da ke ba gan bari mu karke wa kaunu hal yusra huwa kathiru kasancewa mafitan dod daga gefen dama shine yafi yawa hagu shine mafi yawa hagu ko shine mafi yawa wa bil yamini nutquha asiru wa nutquha yin furci da harfin dod din asirun yana da wahala bil yamin ta bangaren dama wata harfin dod yana da mafita guda biyu ko yana da mafita uku ne waɗansu suna fitar da shi ta ɓangaren hagu wasu kuma ta shi ne ma ya fiya waɗansu kuma ta ɓangaren dama wasu kuma ta minkilil jambai ne sun ce manzo sallallahu alaihi yana fitar da harafin ne ta sashi biyu to Allahu alam to nan bari mu gari tsakanin ibnu jazari da shi malam Uthman wanne ne yafi fasaha shi sanyin ya ce ne wa dod min hafatihi idh waliya la darasa min aisara aw yumnaha a baiti guda ɗaya haka ne to shi ko bari mu gani yace wa makharjid dalil kullin nasi min hafatil lisani wal adrasi wa kauna hal yusra huwa al kathir wa bil yamin nutqha asiru wai ba fasaha kaga ibn jazari ko to alhamdulillah to amma wane ne kuma ya fito da abin baro baro wannan shi ya fito da shi baro baro a bisa ibn jazari to Allah ya ji kansu walla mu'adina ha ilanti ha kai Allahu akbar dan uwa muna ta ambato wani su malamai muna cewa Allah ya ji kansu to me yasa dan Allah da ni da kai mu ma ba za mu yi abinda na bayan mu in sun zo su ringa mana addu'a ba shi Allah ji mu ba mun gane ai wannan shine wayewa shine wayewa kayi aikin da jama'a za su kare da kai ko da baka ana maka addu'a in kana da ilimi kai ma ka kai ma ka bayar fi sabilillahi idan kuma kai Allah ya hore maka ilimi ne na sana'a still kai maka bada training ko ba ka zana ga maka addu'a idan kuma Allah subhanahu ta'ala ya mala hatta ilimin boko muna cewa ilimin boko ilimin abinci ilimin abinci wallahi da ilimin boko in dai ka sa ikhlasi da kikkiawan manufa sai ka nemi aljanna kuma Allah ya baka kai tsaye sai ma ka fa malamin Qur'ani yanzu haka America da sauran kasashen turawa akwai malaman da turanci suke yi suna karantar da addini kuma karatun nasu bai ta karakarya ba kuma da jur'a sosai suke karantar da addinin kuma da ikhlasi da manufa mu ko muna nan ne muna zaune muna karantar da karatun amma kila ma mai ta rikici kuma kila ma ba ikhlasi to saboda haka bokon nan naka idan kai amfani da shi wajen karantar da addinin Allah ba addinin Allah gudunmuwa da ikhlasi da kyakkyawan manufa sai ka samu abin da ma wanda ke karantar da addinin wallahi bai sama ba saboda gaskiya duk dan boko manufa ya kamata ya sama ina cewa dan boko saboda menene saboda muna amfani da kudin mu mafi tsada muna amfani da lokacin mu mafi tsada muna amfani da lafiyar mu mafi tsada naje nayi wani karatu a kasu shekara cur mun kwashi duk juma'a da asabar galibi zan hau moto daga nan karfe shida da rabi ma na fita na tafi can nayi karatu in je in dawo to sai na kalla kai wannan fa wajen neman duniya ne to in ban sa ikhlasi da kyakkyawan manufa ba karatun wannan zirga-zirgan ba zai tafi a banza ba zai tafi a banza ne zai tafi a banza na amfani da lokuta na da kuɗi da lafiya da makamancin wannan wajen neman wannan karatu to bari in sa ikhlasi da manufa shikenan a haka sai ga Allah ya taimake ka Allah ka samu dace saboda haka yan uwa makarantunmu da muke karanta da ɗalibai mu yi ƙoƙari mu sa musu manufa mai kyau ewa in kana boko za su yi amma sa musu manufa mai kyau ku yi karatun na matsayin za ku samu wani kami wani makamin da za ku zo ku ba addinin Allah yanzu ko a masallacin nan ne muna karatun English a masallacin nan duk ranar Juma'a bayan sallan Isha'i English da oral English da vocabularies yanzu idan kai ma ka je sha angonku ka keɓe wani guri kana karantar da chemistry kai don Allah ko da ma ka sa wani wani fees ne ana baka don Allah ba za ka samu lada ba to ka gani na'am um to alhamdulillah to bari mu gama sai in sai in yi bayani ko to Allah ka sa mu dace to ina ne za mu tashi malamai wallamu adna ha'ilan tihaiha wan nunu min tarfihi min tahti min tahtiha haka ne ko warra'u minhu wali dhaharin taqrubu wa akhrij ath-thalatha minhu qutrubu wallamu lafaz harfin lamun adna ha yana fitowa ne daga adalan lisan sashi gaba ko yanki mafi kusa in ka shiga kana shiga daga cikin jihan baki kana wuce labba sai kan halce ko to daga nan ne lamun take fita ilan tihaiha har zuwa karken kan lamun din a kan halce din la la la shine can ibn juzri yace mene wallamu adnaha limuntahaha to kun goni fasaha nan shi can ibn juzri ya ce limuntahaha wannan kuma ya ce ilanti ha'iha kun ga ma'anan bayan daidai domin lamun a cin tana da ma'anan ila ne a yi walla ma'adina ha ila munta ha ha shi ma nan kun gani gani sun yi tafaki to Allah saka musu da alheri wan nunu min tarfihi min tahtiha harafin nunun kuma min tarfihi daga gefen halce ki fito min tahtiha karkashin mafitan lamun warra'u minhu wali zaharin taqrubu warra'u minhu lam ra'u ma na fitowa daga ɗarfin lisan ko adinin lisan wata ƙarbu lizaharin amma ita tana kusan tana kusantan bayan halce doron doron halce ne ra ra ra ita harafin ra'un kenan ibn jazir ya ce menene can kuma warrayu danihi li zaharin adkhalu ay adkhalu ila zaharin lisan kun ga dai still dai shi ma nan lamun din yana da ma'anin ila ne ai wa akhrajat salasa minhu kuturubu wa akhrajat kuturubu as-salasa minhu shi ma nan kuturub ya ce shi fahimtansa da lamun da ra'un da nunin duka mafitansu da ya ne tal kaga mazhabin su ibn jazari su sibohi guda nawa ne guda uku ne mafitan watan kowane harafi da nashi na nashi mafitan wa ta'u wa dalu wa ta'un fahya minhu wa min asli thanaya al-ulya harafin ta'un da dalun da ta'un fahaya waɗannan harafin guda uku minhu daga lisan suke fitowa tsarfin lisan amma wa min asli thanaya al-ulya tare da taimakon tushen haƙora na sama to to sai kuma da da ta mun banci wannan ko to Allah ka samu dace ibn juzri ya ce mene wa ta'u wa dalu wa ta minhu wa min uliyat thanaya sai ya tsaya nan ko sai kuma safiru safiru mustaqin mustaqin bi ma'ana mustaqir bi ma'ana istaqarra ay wastaqarra makharaju hurufi safir ma'anan gurin kenan wasadu wazayu wasilun tajil tujla minhu wa min fawqi thanaya sufla wa tujla sadu ana bayyanar da harafin sad wazayu da zayun wasinun da kuma sinun minhu da kaina da kanin dai tsarfin lisan din kaga dai local government jaha ɗaya ne amma local government ɗin ba daban-daban wa min fawqi thanaya sufla amma da taimakon harfan a haƙoran ƙasa waɗannan waɗannan haƙoran ƙasa incisors nan a thanaya sufla shi yasa galibi da dama in ka samu ɗalibai musamman ka zo wajen musabaka za gana ta gyara kan harafin sod sod sod kan harcinka zai zo daura ne fa da haƙoran ƙasa fa ba na sama ba kamar yadda muke so sword sword kama ji ana kokarin fito na ƙasa ne shi yasa ta ibn jaza ya ce wasu safiru mustakin min homin foki sanaya a sufla to kun ga gashi shi ma malam ya ƙara fito da wannan na malam na'am a ba wani maganin kumbar baki kawai abin da ake so a ji sautin ne zai fito daga wuri kawai a yanzu idan misali ni baki na dan karami dan mutsuli ne bai kumbura ba ka gani sod harf sautin ne kawai zaka ja fito da kauri shikenan kawai sod sod sod sod shikenan Allah ya yarda to Allah ya kara fahimtar da mu Allah ya kara fahimtar da mu wadha'u wadhalu wa sa'un sulisat min tarfaihima ayillati alat wazza'u harafin za'un haka ne ko wazzalu da zalun wasa'un da sa'un sullisad amma sa'un din wanda aka yi mata dugo uku mai shadibi ke cewa wadhun naqti shinun lil kisa'i wa hamzatun ko dhun naqti ko shi kuma nan ya ce sullisat sa'un musallasa watan sa'un mai dugo uku da za'un da zalun sune mafitan harfan za'un a afwan za'un da fa'un da zalun min tsarfahima suna fitowa daga gefen haƙora amma wasu wasu haƙoran sai ce allati alal su ne waɗannan na sama na sama waɗannan haƙoran na sama wai tsakankanin na sama da na ƙasa wanne ne ke fita fara fito ma jariri yaro kai yawwa ana son sai an yi wannan inda mata ne magana ɗaya ne ko za su faɗa na sama ko to alhamdulillah to na saman nan da taimakon haƙori na haƙoran sama waɗannan guda biyun incisors da kan halce za'un da fa'un da zalun suke fita kamar haka misali za za za shikenan kar mu ce za za a hada khatawun zo zo ai babu hamsu ko na farko kenan sannan kuma sa sa sa kaga shi yana da hamsu da dama fa mukan ce ne sa a ka matsa mu kanka sa kawai sa misali قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ثاني ثاني اثنين إذ هما في الغار شكرا cikin sauki bil lutfi fil nutqi bila ta'assufi Allah ji ga ibnu jazari to Allah ƙara fahimtar da mu wal fa'u min ba sauran harfin zalin shi ma shi ma ba a cizawa saboda suna da rakawa rakawa ko taushi ne sa za za shikenan kawai za sabanin za akwai wanda na goma sun yi haka na ce to ai wannan kun kuna kokarin zuwa wata mafita kenan haka kamar za su yi gwalo a'a kan halcin ne kawai sa za shikenan cikin sauki sai ka fitar da shi to Allah ya kara fahimtar da mu wal fa'u sannan harfin fa'un min batini suflas shafa na fitowa ne daga cikin dabarin leban ƙasa ko kuma ainam to cikin dabarin leban ƙasa nan yayi adafu sifa ila al-mawsuf ay min batin shafatil sufla fa fa fa sabanin bayan nan no ba bayan bane cikin leban ne mun bance ko na ƙasa wa min atrafi thanayil ulya tare da taimakon haƙora na sama harafin fa walishafataini alwawu ba'un mimun wa gunnatin makharju alkhayshum wannan dai ahsibu ya darso baitin shatibi ne nan afwan jazariya to insha Allah ta'ala to Allah ji kansu to shikenan in ka zo cikin sauki koi alwawu ba'un mimun harafin wawun da ba'un da mimun lishafataini su kuma suna fitowa ne bayin shafataini bin tibaki shafataini ko ba ma amman wawun bin fitahi ma da budewansu wa gunnatun alkhayshum makarjuha ita kuma gunna khayshum ramin hanci nasal track shine mafitan abin nan gunna gunna ba harafi bane sauti ne kawai Allah ka samu dace na'am to